الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah da ikonsa bayan mun kare azumi daidai azumi an shiga hutu na sallah kuma Allah ya kamu yau za mu koma karatu wanda ake na ralladi na wannan littafi adabul mufrad ko kuma al'adabul mufrad na abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari a can yau kenan farkon darasi ne na bayan mun komo yau muna ranar ladi mun komo ko ranar ladi nawa da shawar nawa shawar sha biyu ga watan shawwal yau shekara ta 1442 da 40 da je ka ci da 44 da 42 ne mil katsan hijiriya yau mil katsan karin dini ba karin tikat ba je ta kai karin tikat yau duk shawwal muke mil katsan karin tikat ko mil katsan karin dini karin dini muke 1442 wancan kuma david bentel to a can mun kare babun babi na muna cikin da biyayya ga uwaye kamar yadda muka ce shi wannan littafi yana karantar da mu tarbiyya education yadda zan mu zamna da ni da kai da makwabci da yan uwa da wane to babban zama ya fara ma daga gida da ina da babanka kenan tun fara sai fara zancen uwaye kenan mun kare babi na 13 zan mu tashi babi na 15 shine babin da yake cewa babun la yasubbu walidayhi mutum kai siffu zagi walidai iyayenka kenan babun babe la ya sukul walidai mutum kai zagi iyayensa to yayin ne ake zagin iyaye yayin ne zaka zagi inna da baba kenan wannan baban zai karanta mana kenan wajen karantawa in yi mai karanta na karanta sai kowa ya bi gurin inda ko wata kalma mai wahala ko wani abuwa sai mu sha layi da karanyo don mu gane a hankali tunda ya zama to dai karatun da muke wanda ko da gaba ne kowa ya koya shi masha Allah Allah ya taimaka to sai ce ruwa ta farko قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعيد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم أن يشتم الرجل والديه فقالوا كيف يشتم قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه
to wani hadisi da zan makaranta ya hudo shi adabul mufrad kuma buhari da muslim ma sun hudo shi kenan zaka tabbatar kenan hadisi ne muttafiqun alaihi baitin buhari ya hudo shi a nan ta shi a adabul mufrad a can babban littafin ma jami ya hudo shi kuma muslim ma ya hudo shi isnadin sai yace hadathina muhammad bin kasir qala akhbarna sufyan qala hadathina sa'ad bin ibrahima al humayd bin abdurrahman an abdullah bin umar muka ce wannan anwana anwana anwane a hadisi shine ake ce mai isnadi a fara tun daga tabi'i har aje gurin sahabi har aje a ce manzon Allah ya ce kenan shine ce ma hadathina muhammad bin kasir tun daga wane ne daga muhammad bin kasir shi kuma yace ahbar na sufyanu shi kuma yace hadathana sa'ad bin ibrahim aka ce an kuma da an abdurrahman sai aka ce an abdullahi bin bin amru amru da kwai ibn umar da kwai amru na amru bin asi abdullahi dan amru shi wannan dan sahabi ne amru sahabi ne amru bin asi kenan an dangana daga sahabi kenan nan daga nan hadisin ya fara sai ce kalan nabi sallallahu alaihi wasallama kenan daga nan kuma wannan shine muke cewa matani text ina hadisin gundarin baki hadisin shine matan kenan daga nan ya fara hadisin sai ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa min al kaba'ir yana daga cikin manyan manyan zunubai al kaba'ir manyan zunubai zunubai muka ce sun kasu guda biyu da kwai kaba'ir da kwai saga'ir kuma da kwai kashi uku ma kai akbar al kaba'ir in aka ce kaba'ir zunuban da suka zo da hukuma a alkur'ani duk zunuban da suka zo in an kai sai ce me su zai shiga wuta ga hukuma ga ne da wannan kaba'ir to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min al-kaba'ir yana daga cikin manyan manyan zunubai al-kaba'ir bi ma'ana manyan manyan zunubai me yake cikin manyan manyan zunubai sai ya ce an yashtimar rajul walidayhi mutum ya zagi iyayensa walidaihi inna da baba yashtima zagi an yashtima rajul walidaihi mutum ya zagi iyayensa innarsa da babansa to ana zamne sai sahabai suka ce mutum ko ya iya kallon baban shi ko uwar shi zaga shi ne suka ce fa qalu nan qalu ina sahabai wanda suke gurin annabi da annabi ya magana sai suka ce kaifa yashtimu yaya za a yi kuma sai zagi uwayensa innaka ko babanka ka zage su sai annabi ya ce musu yashtimul rajulu ka zagi wani mutum haka nan kawai mutum ka zage shi a titi in ka zage shi fa yashtimu abahu wa ummu shi ma sai zagi babanka da uwarka kenan lahin kamar ka zagi uwayenka mun gane kamar janyo wa uwayenka zagi na cikin ka bai shi kuma yanzu ka janyo a zagi uwayenka sai mutum ne kawai ka zage shi kayi kaza shi ma zai ce ma kayi kaza kenan wannan annabi ce kamar zunubi ne babba wanda ka zagi inna da babanka kenan me yake karanta da mu wannan mu tarar da kanmu da iyayenmu da iyanmu mu fasa zagi ko da na wasa ai da kwai al'adam na zagi na wasa ka yi kaza na yi kaza na ci ma kaza na yi wannan kaza kenan a musulunci ba a san wannan ko kuma haka wa yara yaro a education mu tarbiyyatar da su kar su tashi da wasan zagi ka yi kaza ka yi kaza da wani hatta uwaye uwaye mata su saba da yara ba yaro daga ya kaza ba ka ci kaza ka ci ka yi mai da wani duk mu kiyaye wanda kai yaro tashi da wani education ne saboda zagi ka zagi wani kamar ka zagi ne iyayenka kenan a wannan matanin hadisin ai babu wata kalma mai wahala shatam zagi ya shitimu asalin kalmar shatama ya zaga ya shitimu ya zagi iyayensa kalmar mai wahala shatam zagi sai na gabe ci حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يستصب الرجل والديه to wannan da wacce ruwa ta ƙasa kamar ɗaya ce shi ma wannan amur bin asi ne can kaga bai sa ma ba sai ce abdullahi bin amur to wannan ya huduma shi amur bin asi gane ya huduma shi shi kuma nan sai ce minal kaba'ir ba ce ta haddasa na muhammadu bin salam قال أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن حارث بن سفيان يزعم yace yaji Muhammad bin Haris bin Sufyan yana tsaye za amsa amna yana cewa kamar yaji anna Urwat bin Iyad ahbarahu Urwa dan Iyad ya bashi labari shi ko Urwa dan Iyad yaji daga gurin Abdullahi bin Amr bin Asi shi kuma Abdullahi bin Amr bin Asi sahabi ne na manzan Allah wanda shine ma yayi zaman to gwamnan Musa da zamanin Umar bin Khattab Amr bin Asi ya kulu yana cewa kenan sahabi ne wani kenan wannan ruwaya ce an dangana ta daga sahabi amma dai ruwaya ce ita ma sahihiya hatta albani ma ya hassana ta a cikin adabul mufrad ya kata kuma albani ya hassana wannan isnadin me yace yace annahu sami'a abdullahi bin amr bin asiya qul min al kaba'ir yana daga yana daga manyan manyan zunubai inda Allah ta'ala gurin Allah madaukaki an yatasabba rajul walidayhi mutum ya zagi iyayen shi ko kuma ya tasabba rajul walidai mutum ya sabbaba zagin iyayen shi ya ne zaka sabbaba zagin iyayen ka kai ka je musu zagi kai ne daga cikin ka ba'ir ka janyo wa uwayen ka zagi tunda zaka yi wani abu ko ka zagi dan wani a ce kai ba uban na kaza ko uwar ta kaza kenan wannan babban abu ne kenan me dai ki kawo mana mu kiyaye zage zage kura da wasa wannan babu sai kare sai zo babu na goma sha biyar babu na goma sha biyar sai ce ukubati ukukul walidai ukubati da hausa ba ukuba muke ta ko azaba ko ukuba da hausa da dai larabci ne ukuba azaba me za ce da hausa me fasara ukuba da hausa eh wahala ukubatul ukukul walidai kenan ukuba azaba uquq kuma nan sabawa uquq mai sabawa uwaye azabai mai sabawa uwaye kenan wannan baba zai bayani akan azabai mai sabawa uwaye uquba azaba ko kuma uquba da Hausa ma uquq kuma sabawa aqili walde mai sabawa baban shi aqil walidaini mai saba inna da baba huquq sabawa sabawa walidaini inna da baba kenan azabai mai sabawa innasa da babansa sai ce
حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم
wannan ijtima'ul ruwaya ruwaya ce safifiya wadda baitin nan ta zuwa adabul furat abu dauda ya hudo ta tirmizi ya hudo ta albani ya sa fata a cikin silsila yana cikin hadisai sai shi wannan ruwaya da zama karanta shine yace hadathana abdullahi bin yazid qala abdullahi dan yazid ya zanta mana ko ya ba mu labari yace shi kuma yace hadathana uyaina shi kuma yace uyaina ya fadi uyaina wani uyaina dan abdurrahman shi kuma daga baban shi an abi bakarata daga abi bakarata to kwana hayi da aka zo sahabu sai aka ce annan nabi sallallahu alaihi wasallama qala manzan Allah ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah ya ce kenan daga nan matan ya fara ni annabi ya ce ma min zambin babu wani zinibi ma min zambin babu wani zinibi ajdaru jalayi ajdaru wanda ya cancanci an yi ujala li sahibi ukuba a gaggautawa mai yin shi ukuba babu wani zinibi wanda ya cancanci a gaggautawa mai yin shi hukuba azaba ma amma yudakharu lahu tare kuma da abin da ake tanada ne kun gane kamar babu zunubin da in kai shi za a gaggauta ma azaba ko bai ci abin da zaka iske a can lahira kenan wannan su zunubin kana so tun a duniya zaka ga ba daidai ba shine yace ma min zambin babu wani zunubi ajidaru wanda ya cancanci alu ajalu ajala a gaggautawa lissahibihi ga mai yin shi wannan zunubin hukuma azaba ma amayu da haru lahu tare kuma da abin da ake tanada mai a can lahira menene wannan zunubin wanda ya cancanci a gaggauta ma azaba ko bai abin da ake tanada ma shine ce min albagai na daga zalunci zalunta mutum albagai azum zalunci ai ce ce ittaqu da awatil mazlum mutum ce ma Allah ya isa ko ka gani na barka da Allah kina ci Allah ya isa ka gani na barka da Allah ai cin sai wala an surannahu walau ba'da hin sai in mutai barka da Allah in dai yayi ka gaskiya Allah ya ce ku da bayan wani abu ne sai na saka wuta ba kenan ka kiyaye Allah ya isa na barka da Allah je ka ka gani in dai mutumin wanda ya faɗi wannan akan gaske shi kamar ka cuci mutum zahiri ka cuci mutum sai ce Allah ya isa ko kuma na barka da Allah je ka gani to ka kiyaye wannan ka kiyaye wannan kenan shi ne ce irin wannan Allah ita na barkar Allah je ka gani irin laifi ne wanda ake gaggautawa mutum azaba tun nan baicin abin da zai iske a can kenan wata masiwa tana iya faɗo ma tun nan duniya shi ne ce bagai zalimci waƙaɗi atin rahim da yanke zumunci to me yasa ya ci ma yanke zumunci yanke zumuncin uwaye kenan ka yanke zumunci da uwayenka ko kuma da makusantanka shi ma baka gani daidai kenan wannan laifi guda biyu zalimci da yanke zumunci me kaya wani ta ka wannan ruwa a cikin saboda ai babban zumunci da zaka yi ina da baba ne su ne gaba da kowa kamar yadda muka kuce a can a baku raina kullum ta sai ya ji ya ce rahimakillah ya umma ko ya gaida ta mata adda ko to haka ne kenan ka zo nan mara ka sha mido ka bar uwa ka kauye a shekara biyu ba baka je misali ai ana samun wannan ko kuma a garin ma a samu a share lokaci baka kai wani abu baka ga uwayenka ba to shine yace babu zunubin da ake gaggautawa mai yin shi hukuba bayan abin da ake tanada mai na lahira kamar bagai zalunci waƙaɗi a rahim da yanke zumunta yanke zumunta kuma kamar musamman uwaye su ne lambawa na ayyar zumunta duk sauran in bayan babu wata kalma bagai zalunci yanke zumunta ashgaru ya cancanci a gaggauta yi ajalu gaggautawa ba wa kalma mai harako mamin zambi babu wani zubi ajdar wanda ya cancanci an yi ujala a gaggautawa sahibi mai yin shi hukuma mayu da har abinda ake tana dama ainihin ba kayi lahin an tana dama ka gani anan ka gani a can ne ke ne sai na gabe ci
حدثنا حدثنا حسن بن بشر قال حدثنا الحكيم بن عبد المالك عن قتادة عن الح... عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة قلنا الله ورسوله أعلم قال هن فواحش
وفيهن وفيهن العقوبة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فحت- فحتفظ فقال والزور
to ita ma wannan ruwaya da zama karanta da barani ya hudo ta a cikin mujammal kabir da bai haƙi a sunan lukubra da ta hudo da ita kuma nan buhari ya hudo ta a adabul mufrad yace hadathana hasan bin bashir qala hadathana hakam bin abdul malik an qattadata an hasan an imran bin husayn ina sahabin jana imrana bin husayn kenan da ya fara matan daga tabi'ai tabi'ai zo har tabi'i ya zuma sahabi shine imran bin husayn imran bin husayn ya ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah shine zamanin manzon Allah har mala'iku suke mai sallama dan karfin shi da imanin shi shine har yake jin sallama yana tahiya sai shi an mai sallama ya zo ga annabi annabi ya ce mala'iku ne suke ma sallama shi imran bin husayn wani sahabi yana da ruwayoyi hadisai da dama da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan sahaban imran bin husayn kale yace ala rasul sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana zamne a fada gurin annabi annabi sai yace yace wa sahabbai gaba daya ma taquluna fi zina wa shurbil hamri wa sarika menene kuke cewa a cikin zina da shan giya da sata kenan me kuke cewa annabi cewa sahabbai me kuke cewa a cikin mi zina da shan giya da sata ƙulna sai imran bin husayn ya ce sai muka ce tun da yana cikin sahaba sai muka ce mi allahu wa rasuluhu a'lam allah da manzansa suka sani to ƙala to me yasa ba su bashi amsa ba bai ce alqur'ani an haramta wannan abubuwan ko ne suka ce allah da manzansa suka sani me yasa a a nan ai mai cikin komo ai ana zaune ne ko sai annabi ce musu ma za ta na fi zina wa shurbil hamri wa sarika me kuke cewa a cikin zina da shan giya da sata kunna sai muka ce inji imran allahu wa rasuluhu a'lam allah da manzansa suka sani kala sai annabi ya ce kunna fawahishin su alfasha ne kunna addami da ud ila zina wa shirbul hamr wa sarika kunna fawahishin su alfasha ne wa fihinna uqubatun a cikin su kuma da kwai azaba kenan a yin su akwai azaba to me yasa su nan sahabban ai da kwai ayoyi alqur'ani sun haramta abu me yasa ba su bashi amsa ba sai suka ce Allah da manzon suka sani a lokacin nan ayoyin ba su sauko ba ai musulunci yana tsaya ne komai far'ita ita ke zuwa kenan lokacin da ya musu wannan magana ayoyin haramta giya da zina da mai dubu sauko ba ai da bikin musulunci ne komai da kaɗan kaɗan kaɗai yake zuwa ana haramta shi kenan don wannan da ayoyin sun sauko ai da ya su karanta mai inna alhamdu kaza ko kuma wala taqrabu zina inna fahisha ta wasa sabila sai sahabi ya gane wani ko sai suka ce Allah da manzon shi suka sani ne yasa dan a lokacin ayoyin su zo ba ai shi musulunci ba lokaci ɗaya ba aka zo aka yi kwandam aka hana komai da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan aka hana su Aisha take cewa da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo kawai da ya zo ba ce giya haramu zina haramu tata haramu da kuɗin sha ba su bi shi ba ai da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu sai dai shekara goma ba komai sai tauhidi kawai la ilaha illallah ka bar gumke ka yarda Allah ɗaya shine musulunci duk wani abu zancen zina bai duk ba a yi zancen su ba zancen duk ba a yi ba ai sai daga baya ne abin yake zuwa fa eh tun da ana tauhidi kadai shekara goma akai wani sallah azumi duk babu zancen su kenan lokacin da annabi ya musu wannan magana ayoyi na wannan abin ba su sauko ba da wannan sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa su suka sani sai ya ce musu hunna su alfasha ne wannan abubuwan wafi hinna hukuma a cikin yin su kuma da kwai azaba sai ya ce amma dai ba zan ba ku labari ba da manya-manyan zunubai bai cin wa'annan ke ne ce ko ba zan ba ku da manya-manyan labari da manya-manyan zunubai sai ya ce zana musu sai ya ce manya-manyan zunubai shine a shirku billahi yin shirka da Allah shirka muka ce kawai kawai Allah ya garka gama Allah da wani shirka da Allah sai ya ce wa uququl walidaini da kuma sabawa uwaye baiti ya ce wancan da kai azaba a cikinsu sai yake ko ba zan ba ku labari ba da mafi girman zunubai kenan wannan wanda zai zana sun hima sun hiwa anja mun gane shine yace musu shirku billah shirka da uwaye shirka da Allah da hukukul da saba uwaye da wanda saka jiba a cikin alkur'ani duk inda Allah ya ce a bauta mai shi ɗaya ka'in shirka sai ya ce ma ga uwayenka duk ayar da ta zo ta ce wa abdullahi wala tushriku bihi shay'a sai ta wa bil walidaini wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya eh duk inda Allah ya ce ka ai shirka sai ce bi inna da baba haka ai shirka inna da baba shine ibnu abbas yake cewa sala salat farugu salasa abu uku wanda bai rubuwa da abu uku duk inda Allah alqur'ani inda Allah ya ce ka bi Allah ka kai shirka sai ya ce ka bi inna da baba nabi wa duk inda aka ce kai sallah sai an ce aqimu salata wa atu zakata dan da aka ce ka ba Allah sai an ce ka bi manzo adiullah wa adiu rasul su ne sala salatu farugu salasa kenan ce zan ba ku labari da kuma manyan manyan zunubai sai ce shirka da Allah hukukul wadain sabawa can mun shi wannan wakana mutikiya lokacin da yake wannan zancen yana shine wannan wakana mutikiya kai yana kishin gida ne da yami zama ko da yami kwani ko da yami za ci ne wannan fa ta faza sai ya zamna da yadda muhimmancin na gaba sai da yake ba duk wani shirin da yake musu yana shige da haka fa hata faza ai fajala sai zamna kala sai ce wanzu da shaida karya shaida karya kenan shaida karya kamar dan muhimmancin ta sai da yazo ma ya zamna ya gici baka gani ba ka ce ka gani baka ji ba ka ce ka ji kawai haka ne shaida karya shine sai ne fa hata faza sai da ya zamna ce musu wanzu ai a can wancan ruwa sai da ta cewa wazur wazur har muka ce laitahu saka sa ina ma da ya yi shiru to kenan wannan ruwa bai sai karantar da mu mun ga dai wannan a shirka da sabawa uwaye sun hima wannan shan giya da wannan girman zunubi ko tunda su akbar yace musu akbar mun yanzu na bar to sai ce babun buka'ul walidaini ka sa inna da baba kuka babun buka'ul walidaini sa iyaye kuka ka sa uwayenka su zub da hawaye saboda kai ana samu wani ko in na ko baba ta zub da hawaye saboda kai sai yace حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراء عن قي عن قيصلة بن عن مخراء.
قيصلة أنه سمع ابن عمر يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق مخراق عن قيصلة بن مياس قيصلة بن مياس ake ce mai annahu sami'a shi Qaisala bin Mayas shine sami'a ibn Umar yaji Abdullahi dan Umar yana cewa ibn Umar Abdullahi dan Umar dan uwan Hafsa ya kula yana cewa sahabin nan yake cewa bukaul walidaini zubda hawayen inna da baba bukaul walidaini kukan uwaye min al yana daga cikin saba musu saba uwaye kuma da koyi mi azaba wal kaba'ir kuma yana daga cikin manya-manyan zunubai sa kai wani abu inna da babanka su zubda ma hawaye to wannan yana daga cikin saba musu kuma yana daga cikin kaba'ir saba musu kuma mun huce ba ai menene azaba ce sa kuma kaba'ir kuma menene shi ma azaba ce kenan kuma zubda hawaye kenan ba sai kuka ba a ji kawai kai wani abubuwan kaga inna ko ba ma hayyu zubda hawaye saboda kai yanzu ko da ana wannan ko sai Allah kiyaye to kenan kaga zubda inda da baba su zubda hawaye saboda kai aka ce yana daga cikin kaba'i daga nan sai hau halu sabon babi ko dai muna ga gayo babun da'awatil walidai adda'ai uwaye uwaye inna da baba su ma adda ko muguwa ce karɓar ce mun gane shi ne ma zuwa na kiyaye adda uwaye sai ce حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا حشام عن يحيى هو ابن أبي كثير أن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة دعوات مستجابة لهن مستجابة لهن لا لا شك.
شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على والده على ولده ودعوة الوالد على ولده
حدثنا معاذ بن فدالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة أبا هريرة أو عبد الرحمن بن سهر الدوسكو يقول أبا هريرة يتي أيشي أبا هريرة شي يجي daga gurin annabi annabi yace salasu da'awatu salasa da'awatin salasu da'awatin addu'o'i guda uku addu'a guda nawa da'awa da jami'i na adda salasu da'awatin addu'o'i guda mustajabatun lahunna abin karbawa ne a kansu kenan da kai su Allah karba yake salasa da'awatun addu'o'i guda uku mustajabatun lahunna abin karbawa ne kenan Allah na karbawa sai tabbatarwa annabi ce la shakka fihinna babu shakka tabbas ne wanda addu'o'i guda uku Allah karba sai ke dirat a kiyaye to zai gaya masu wanne ne ya ce da'awatul addu'a wanda aka zalimta can ba shi ne ayi muka tuko albagai min shi tango addu'a wanda aka zalimta shi ne da'awatul mazlum addu'a wanda aka zalimta Allah ya isa je kana gani na barka da Allah wannan karban faci zaka je ka bige shi baka ba shi hakuri bai ce ma Allah ya isa baka gani ba anan amma dai kwana biyu sai ka gani kai ma sai wata masuwa ta zo sai ya ce wa da'awatul musafir da addu'a wanda yake cikin bulaguro na uku sai ce wa da'awatul walidi ala walidihi da addu'a ma'aifi ko kuma uwaye akan dan su ta farko addu'a amma kace addu'a da salasa da addu'o'i guda uku abin abin amsawa ne babu babu shakka na farko wace ce addu'a wanda aka zalunta addu'a wanda aka zalunta na biyu ha addu'a mai zalunta addu'a mai bulaguro na uku addu'a iyaye akan ɗansu to kaka ce ni na cikin bulaguron na yi addu'a na yi addu'a kuma allah bai karɓa ba to da kwai sharaɗin addu'a yin da take shi cikin addu'a kishi uku ne wannan zaka yi ba kai ta addu'a allah ba da ba ai cikin biyu ne sai allah shi addu'a ya baka wani examen ko to ko kuma allah sai ya hana ka examen ka yi addu'a gatsin kayo da ko wata masiha wani accident zaka a cire ma kafa misali ko zaka wani accident a cire ma hannu sai Allah ya kiyaye ma dalilin wannan addu'a sai wannan abin ya zo da sauki maimakin accident in kadare sai ta cire ma kafa sai a cire yatsa ko a cire kwarci haka annabi ya ce kenan addu'a dai bata faduwa sai an ma shege da wani abu ko kuma a aije ma ita wannan addu'a saboda kai ana ga a can wani laifi zaka yi sai ta zaman tuma ta gafarta ma waccan laifi kenan haka annabi ya ce dan kaka ce a'a an ci addu'a mai bulaguro su karba kwace ni kuma na yi ina bulaguron makara ba a'a cikin uku ne ko direct a biya ma ne bukate ko kuma ta kare ma wata masifa wadda ta faɗe ka zan yi accident in bige wani in yi ne ne ai masifa ce baka sani ba yanzu Allah ba ya karanta ba ko ka wuta a mota ko wani mai yaro sai gita eh wadan ka ka bai kita sai Allah kiyaye to da Allah karta wani samu in an karta zaka ka kashe mutum ko ka wani abuwa ko kuma kai zaka riji rauni a yanke ma wani cikin ka sai abin ya zo da ni sai a yanke barci ko ka kwarta ne kenan kaga addu'a wannan ita ce kare ce yace wa da'awatul walidi kuma ita addu'a ma'aifa a bisa dan su ita ma ko da hadisin gaba zai fasata mu ita ko da bata karbu ba a lokacin Allah tsine ma in a gaba to a gaba ya ta karbu ba kawai ba dan baban ya ce ko uwa Allah tsine ma je ka ka gani irin sai ba haka ake rayuwa ba kaga uwa tana tsinewa kaza kaza to ai ba a ganin ba ko da sai dai sai inna da baban sun mutu kai zaka ga tsine wani sai dai sun mutu amma dai ka duk wanda uwar shi ta tsine mai ko ta mai addu'a sai addu'a ta bada shi dan wannan ake cewa uwaye mu mata su kiyaye a in sun yi hushi ai suna cewa dan iska Allah tsine ma kai wannan kenan duk dan abin da ya miki kake ce dan iska Allah tsine ma Allah kaza ce Allah shirye ka saboda in kika tsine mai wata ke zai zama wa kaya ko kuma he kin mutu zai zama zuwa mutane kaya kenan duk yawo abin da ya uwa ya su bar kirajen Allah tsine mai dan iska shi kaka gani Allah ɗebe ma albarka mala'iku rahama suna na amsa hadisin wannan na gaba zai fasarta mu shi yau wannan na gaba wanda shi duk kuma adda uwaye duk bata ji da wannan da imaninka shi wani hadisi na gaba da fasamu duk imaninka duk imaninka inda inda da babu kama adda Allah na buga kuma malaman tafsiri ba su da cewa me ya kare wannan fir'auna fir'auna da rabbana uku cikin suratul yunus annabi Musa ya adda Allah ya hallaka fir'auna Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza a ƙarshe aka ce Allah ya ce an amsa addu'a ku fastaki ba ku je annabi Musa da fir'auna Allah ya karba addu'a ku je amma dai daga wannan magana sai da aka yi shekara arba'in ba halaka fir'auna ba sai aka ce saboda fir'auna da uwarshi a gida yana kyautata mata tana sami albarka sai Allah ya kiyaye shi kenan amma dai tana mutuwa kuma sai abin ya kama can suratul yunus ga koma karkashin da malamai haka suke bayani inda rabba na uku inda wasu alami ne kaza kaza annabi musa da bari da shi da firawa da ha da haru da dan uwan shi shine malamai suke cewa annabi musa na addu'a annabi na cewa amin kuma a ƙarshe aka ce an karba addu'a kuma amma dai ba ta zo ba ta aka kad uji ba ta kad kad ne da'awa kuma ban su bima an amsa an aka ce amma dai sai da aka yi shekara da rai ba a ga abun ba saboda ni uwar shi yake kyautatawa to shi kuma wannan ruwa ta gaba da zabi ta dogon hadisi da ya shiga karanta shi
حدثنا dogon hadisi ne mutum ta عياش hankali.
بن, و... بن وليد قال حدثنا عبد, عبد العلي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصير.
قطيس عن محمد بن ش- شريبيل شرحبيل شرحبيل نعم نعم أخي أخي بني بني عبد عبد الدار عن ابي عن أبي هريره هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم ما عنه.
تكلم مولود من الناس في محد إلا عيسى بن مريم صلى الله ع- عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام وصاحب جريج قيل يا ب... يا بني يا نبي يا الله.
نبي الله وما وما, صاحب صاحب, جريج؟
جريج قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له وكان رائي بقر يأوي إلى أس إلى أسفل صومعته وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى راعي فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرحت به ثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرحت به ثالثة فقال أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته فلما لم يجبها قالت لا لا اماتك الله لأما- يا لا جبريل.
أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه مومسات.
المومسات ثم انصرفت فأوتي الملك بتلك المرأة ولدت ولدت.
فقال ممن قالت من جريج قال صاحب صومعة أصاحب؟
أصاحب صومعة قالت نعم قال اهدموا صومعته وأتوني به.
وأتوني به فضربوا صومعته بالفعس بفؤوس بفعوس حتى وقعت فجعلوا يده إلى عنقه بحبل حبل ثم ثم انطلق.
ثم انطلق ثم انطلق به فمر به على مومسات.
المومسات فرآهن فتبسم.
فتبسم وهن ينظرون ينظرنا ينظرن إليه في الناس فقال الملك ما تزعم هذه قال ما تزعم قال تزعم أن ولدها منك مم.
قال أنت تزعم تزعمين قالت نعم قال أين هذا الصغير قالوا هذا في حجرها فأقبل عليه فقال من أبوك قال راعي بقري قال قال الملك أن جعل سومعتك من ذهب أج- أن أنجعل سومعتك من ذهب قال لا لا قال من فضة لا.
قال لا قال فما نجعلها قال ردوها كما كانت قال قال فما الذي تبسم فما الذي تبسمت تبسمت فما الذي تبسمت قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أدركتني أمي دعوة أمي ثم أخبره
to yanzu wannan shi na malam jiraifu tarihi ne aka yi shi a shekaru da dama aka yi sekasir amma dai nan annabi ya gaya mu labarin alhassi a yi rezime din abin kamar abin da ya aksoin da shi da uwar shi ne aka yi amma dai sai a gaya mu shi a rezime kamar fasar hadisin shi mutum fasara shi dama ana wani ina ga shi malam jiraifu ake ce mai shi malam jiraifu an yi shi tun kan zamanin manzo Allah ya zo wani bawan Allah ne mai ibada kai shi daya mai ibada bai ci ibada bai komi da ya tashi ma sai ya ki zama a kai saboda a gari ai za a yi gidajen ko sai ya koma bayan gari da ya koma bayan gari sai ya gina bukka bukka ya gina irin bukka da ake yi muna ganta a cikin filmin kamar kai bukka da gimshikan nata guda hudu kuma sai kamar ta bayani da sama malamai suka ce da igiya ma yake hawa yanzu don dai idan dai kai da shi kawai eh babu iskali balle wani zo kai gida da igiya yake hawa bukka shi sai ya je ya ige kawai sallah azumi in ya sauko kawai abinci kaza kaza shi ake shi na wani gare shi uwar shi kuma ta sa a nan take a nan yake tana zuwa duk kwana biyu ta gaida shi to ana nan ana nan wata ran yana tsakar sallah ya nutsu irin wani an nutsu yana sallah ya nutsu yana sallah sai uwar ta zo daidai kasar kasan bukai tun da shi a same ki sai ta ce jureju ta kalle shi shi kuma sai a rashe ce to mamma ko sallah ya yi kira amma da sai ce mamma ko sallah tsoron Allah yake kenan mamma zan amsawa ko ci gaba da sallah ta sai kai wanda ya sallah ta ne ta ƙara kira da na biyu jureju shi ma a ce sai ce mamma ko sallah sai ce kai wanda ya sallah ta hayi da ta bai wannan su uku bai amsa ba sai ta tafi ta yi zuciya haka sai ta ce ka Allah ya kashe ka sai kaga huskar karuwai sai kaga huskar karuwai sai ka ido hudu da karuwa ka Allah kashe ka sai ka ido hudu da karo kawai a abin da tawai ita wa majure sai ta tahiyata to wannan abin sai da aka mance ma uwa ko batta nan ma tun an kai shekara ta shekara shi aka rama kallahu yana nan a kusan na shida kuma da kowane makiyayi kuma da kwai shi wannan makiyayi sai wata take zawwa gurin shi sai ta yi ciki da ta yi ciki ita wannan mai za gurin makiyayi aka je gurin sarki kamar da yanzu mace a gari amma da ciki a shi a gidan sarki ko gidan alkali a ce nawa ne wannan mace in wata kwasa aka shi aka ce to da nawa ne sai ta ce na aka rama kan lagu ne to kuma kasar irin wanda aida za a saba ido eh sarki da alkali ce mai gidan sama na bayan gari aka ce eh ka a ce biyu ne ba aka ce a je a rushe gida a kashi kenan kaga da yan sa idan gari da yaran gari ai dama irin wanda ka keɓance dama neman lafin ka ake a kwasa gaba daya kan ya ce mai na adda aka ramaka lau an rushe gida aka ɗau rushe haka aka zo da shi gaban jama'a aka biyo kuma titi inda gidan karon yake sai ido hudu da su su kuma da suka zo su tare da suka wuto ai abin da yake ba su a baki a can mu ake zagi a shi mu da dama ne a gari irin mu da dama ne su ma ai sun samu takwai tunda ana ga aka ramaka lau a gari shi ma kai na hadda shi suka ido hudu ya kalle sai dariya sai aka zo gidan sarki ya ga dai shi bai san me yayi ba ya isko mace ga ta nan a zamne sai aka ce ke sarki ce kalla ta ban kenan ai shi sarki a ce a ji ga kali ga shigan saka da kai irin wannan sai ce mine yace shi ba sai aka ce wannan ta ce da naka ne kai kama da ciki yace ni na mata ciki ina dan aka ce ga na a hannunta sai ce to sai zo gaba dan ga wata ruwaya nan bai ka ruwaya ba sai ce a bashi lokaci alwala sai je raka'a biyu da ya raka'a biyu sai zo kan yaron sai ce kai waye babanka sai yaro ɗan jari sai ce mai kiwon na ƙasar waka ɗaya sai ce mai kiwon na ƙasar waka a nan yan sa'ido wanda ya gabas wanda ya yamma wanda ya tsere wanda ya kaza sun ga miracle abin mamaki da aka ƙare abu sai sarki ce aka ba a karɓar kallawo haƙuri aka ce to yanzu wannan gidan naka ashe a gina ma shi da zinariya ko da azufa kenan ai ya zama waliyin al'adun su ya ce a dubbe su a gina mai yanda ya su sai sarki ce to ai wannan abin lokacin da dogaran suka kai sai suka ce amma dai abin da ya mamaki tun da muka kai shi bai yi dariya ba sai da muka biyo titin karo sai kalle su yi dariya za ki yi misa kai wani dariya sai ce wani al'amari ne wanda na san shi ba yau ba addu'a uwa ta ce ta kama ni sai ba su labari duka ina kaza ina kaza ina kaza ina kaza ina kaza kenan me zaka gane a wannan kaga dai kai hi ɗaya ne eh kai hi ɗaya ne bai komi amma da addu'a ta yi sai ta uwa ta kama shi kenan zai gane kenan adda uwa da ta baba battara kai shi gare ta musamman ta mamma to shi da zan fasata sai fasa da a hankali a fasar baki ba baki to shi da ya fara sai ce an abi hurairar ta kala sami ito rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin a hankali ke dogon hadisi ne fasare abi hurairar ya ce sami ito rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah yana cewa kenan daga nan magana annabi ta fara yace ma takallama mauludun minan nasi fil mahadi illa isa bin maryama wa sahibu jurayj babu yaron da yayi magana yana cikin zanin goyo mahadi kamar an aiko yaro yana cikin zanin goyo shine mahadi kenan annabi ne yace yana zaune cikin sahabbai sai yace babu jaririn da yayi magana yana cikin zanin goyo sai isa dan maryamu da sahibu jurayj da ma'abucin jurayj abun abokin gogorbe jurayj kenan ai sahibi aboki amma wanda kuka yi wani gwagwarme amma ya ce abu ina ce ina abu duk gwarme ka to da wani ake cewa sahibi jirai da ma'abocin ko kuma da abokin jirai shi kila sai sahabai suka ce ya nabi illa ya manzan Allah wa ma sahibi jirai mun san dai Isa bin Maryam ko alqur'ani ya ce wa kallama Allah wa kallama nas fil mahdi wa kahala tunda alqur'ani ai ya ka labarin Isa ya magana da yara ini abdullahi ko a kaza kaza to tunda sahabai sun san Isa bin Maryam ai bu san ba sahibu jirai kila ne suka ce kila sai sabon suka ce ya nabi Allah ya annabin Allah ko ya manzo Allah wa ma sahibu jireju wane ne waye sahibu jireju kenan waye abokin gogorme jireju kala sai annabi ya ce fa inna jurejan shi jureju kana rajulan rahiban ya kasance wani mutum ne mai ibada rahiban mai yawan ibada fi sauma atillahu a cikin wata bukka shi sau ma'a bukka shi ne muka ce bukka ce wadda za mata hoto guda hudu kuma ka yi baini a sama da igiya ke hawa don ka ajiye na kira ba ka kai mai turgu kenan shi ne ce fi sau ma'atin lahu a cikin bukkan shi wa kana ra'il bakara kuma a kusan gurin da kwai ra'il bakara makiyayin shanu ra'i makiyayin shanu ya awa yana tattaruwa ila asfal sau ma'atihi kasan bukkar tashi kamar a bayan gari kayi bukka to ai wani mai maki mai da kwaga da makwace na kiwon shanu a gurin kuma yana zawa kasan na hayyar kashan inuwa shi ne ce wa kana ra'il bakar ya kasance a kusan kuma da kwaiwa makiyayi ya awa ilal asfal sama'ati yana tattaruwa a kasan bukkai to waka yayi rezimin magana ne duka wa kanat imra'atun min ahlil qarya kuma da kwai wata mace ta mutanen gari ta hatalifu ilar ra'i tana kai kawo zuwa ra'i ta hatalifu tana ba'i biya tunda ai abin sai kansu an jima a shekaru na aka yi ta ta hatalifu ilar ra'i ta wannan macen tana kai kawo zuwa makiyayi to sai kenan a wannan sai kansu mutum ne yake da kwai da kwai jureju da kwai uwar jureju da kwai mace ne mai ba'i biya da makiyayi a kan kuɗi ne ko to to sai aka ce fa'atat ummuhu yawma sai yana can sama buka tashi yana sallah fa'atat ummuhu yawma sai uwar ta zo wata rana faqalat sai ta ce ya juraiju ya kai juraiju wa huwa yusalli lokacin da kai shi kuma yana sallah faqala sai ya ce fi nafsihi a cikin ranshi wa huwa yusalli yana cikin sallar sai a cikin ranshi ummi wa sallati mamman amsa ko kuma ci gaba da sallata fara a an usar salatu sai ga a a wanda ya zabi sallar shi ke amsa kiran mamman tashi sun masarhat bi saniya kuma ta ƙara mai kuwa na biyu sarhat ta ƙara kira kina kula da jin kuwa ta ce ya jure shi shine sarhat ta ƙara kuwa na biyu fa ƙara fi nafsi hallo sai ce a cikin ran shi ummi wa sallati ban mata ko sallata fara a an usar salatu sai ga zabi sallar shi dan ma bai bari bai amsa ba sun masarhat bi salisa kuma ta ƙara mai kuwa kira ya jure da tana daga murya faƙala sai ya ce ummi wa salati mamata ko sallata fara a an usara salata sai ga wanda ya zabi sallashi yana ta yi kira shi sonon mamma duk bi amsa ko yana ga shi sallah yake yana munajati da ubangiji to falan ma falan ma lam yujibu ha a lokacin da bai amsa kiran nata da ita mammai alat sai ta ji haushi sai ta ci la amata kallahu ka Allah ya kashe ka ya jureji ya kai jureju hatta ta zura har sai kai ido hudu fi waje hilmu misal a cikin fuskar karuwai kakka Allah ya kashe ka sai kai ido hudu da karuwa uwa ta wadda ne ta tayyata eh sumban sarafat sai ta yi sai ta tayyata to ana nan ana nan ana nan shi da ya ji adda da tare kuma da ya sauko bai ji bai ce mamma a yaƙuri ana nan ana nan sai da aka yi shekaru har abun aminci a can mun ci ai da kwaiwa a cikin aktar ɗin da kwai wata mace ko tana ba'e biyan ko to ana nan ana nan fa'utiyal maliku bi tilkal mar'ati sai aka zo wa sarki da wancan mace wace mace me ba a biya wala tat ta ai ga ta jariri ta zo fami sai ka mata wani ki ciki da na wane ne da aka zo gurin sarki fa qala mimman sai aka ce wannan dan nawa ne ne qalat sai wannan mace ta ce mun jureju ta ce dan jureju ne ai abin da mamaki qala sai sarki yace a sahibu sawma wanda mai buka na bayan gari da yake gaya kuwa imani shi ne a sahibu sama wanda mai buka na bayan gari wanda ya gida bayan gari kuma yake ibada kalata na am sai ta ce e ɗan shi ne kenan sarki ce kenan da ya je bayan gari ya buka yake ibada a shi shi ɓanna yake yana ɓata yaran gari kala sai sarki ya ce ihidu musa ma'ati aka gado gari ke da ihidu musa ma'ati ku je ku rushe wannan rubai a rushe ta gaba ɗaya wa a tuni bihi ku zo mun da shi a rushe a zo da shi sai a kwasa da yan gari da yan kallo da wani aka tai da aka tai mana so bai sau abin da yake fa darabu sau ma'atihi sai suka kishi daraba sai suka kishi wannan bukar tashi bi fuusin da gatari hatta waka hatta fado da ya ta fado shi ma yayi bi ya fado a kamo shi fa ja'alu yadahu ila unqihi sai aka sanya hannayen shi gurin wuyan shi bi hablin da igiya aka daure shi sun man talaka sai aka zo da shi a hanya famura biki alamu misatin sai aka bi hanyar gidan karuwa shi ne famura sai aka shuɗe da shi alamu misatin a bisa hanyar karuwa gidan karuwa fara a kunna sai ido hudu da su fata ba sama sai yi dariya da yi magana ba tun daga can an kashi bai sabu abin da aka yi sai da aka tsaya gidan karuwa ta soto da ya ga karuwa sai ne sai yi dariya wa kunna yanzu na ilai su kuma duk karuwa sun mutu suna kallon shi suna cewa mu ake zagi ashe mu da yawa ne a gari eh wa kullu yazuna ilayhi fil nas suna kallon shi cikin mutane to da aka zo kenan a hanya ne ga wannan yayi dariya to yanzu an zo gidan sarki da aka zo gidan sarki ga mata azamne fa qala al maliku sai marki sai sarki ya ce ma tazum hazihi wannan me ta kakara wannan me take cewa shi ji ake ayya sani ko qala sai jurej ya ce ma tazum me take cewa qala sai sarki ya ce tazum anna wala da habinka tana cewa wannan ɗan nata naka ne kai kai mata ciki kina abin ya wuce hankali shi sai ƙala sai kalle ke zo gurinta sai ce an ta tasi amina ke ce kike rayawa ke cewa wannan ɗan nawa ne ƙalata na am ta ce eh jinar ta ce eh kai kai kai min ciki ƙala sai shi ya ce jirai aina haza sagir ina ɗan yake ƙalu sai suka ce haza fi hijirha shine a ƙirjinta ta rike shaka garwaye muslim nan bai ka ba a adabin furat sai ya ce a bashi dan lokaci yayi alwala yayi sallah sai dogare suka ce a ba mu san shigantaka kare da mutane ma kai da kai wannan dai hawan lokaci za baka aka ta sa baki dai sai sarki ya ce a bar shi mu ga karshen shi sai aka bar shi ya je sal alwala ya zo ya raka'a biyu to da ya raka'a biyu ne fa aka bala alaihi sai ya gabato zuwa yara tana da shi haka sai ce faƙala sai ce mana abuka sai kalli yaro ce waye babanka dan jariri a haushi a nan ya ce mana abuka waye babanka ƙala ra'il bakara sai yaro ce makiyayi mai kiwon shanu kenan sun ga mu'jiza sai wanne yana wanne suka watsi ƙalin maluku sai sarki yake kai wannan abu ya zame mu baka wahala mu rushe ma gida mun yi kaza waliyin Allah a nan ji alisaw ma atika min zahabi wannan bukka taka mu je mu gina ta da zinariya ƙala la ce a'a to yace a'a ko min alfidda ko kuma gina ma ita daga azurwa kala la yace a a yace kala fa ma nashi alha sarki yace to ya za a yi a maida magi bukkaka kala ruduha kama kana ku maida ta kamar yanda take laka da gimshike nan ku maida bai ta yanda take kala to anan shi aka ba sarki labari aka tun mu kamo shi a hanya bai dariya ba sai da muka bi hanya gidan karoyi da suke ido da yi dariya sai sarki yace to faman da zai tabassamta me yasa kai dariya da ku ido da wannan karuwa kala sai ce amaran al'amari ne a rabduhu na san zai same ni a darakti ni da wata ummi a da'a kuwa ta ce ta kama ni sun ma ahbar hum sai ba su labari yanda akai kenan bai ke karanta da muna a da'a kuwa kaga duk imanin shi a da'a kuwa ta bi shi balle ni kai yanzu kenan duk addu'a ne kai shi ta karshe babu kamar addu'a kuwa don wannan iyanmu da matanmu da uwayenmu ko a wasa cewa Allah tsida ne Allah kaza Allah kaza uwaye suke yi a da uwa he ta kama mutum ko da yaushe ne don wannan wancan hadisin a yace yanda makari yace addu'o'i guda nawa wanda babu shakka sai amshe su daga suke yace addu'a iya uba ko uwa akan yansu kuma in ka ga wannan duk imaninka ai ba kai ba wannan dai shi ne kuwa bayan gari yayi bukka sallah salati yake yi kai kida ka yi imanin shi ba kai ba ko kuma duk fajirta duk kuma imaninka ka kai annabi Musa da Haruna ba kai annabi Musa da Haruna ba annabi Musa daga hannu yana adda Haruna yana cewa amin Allah ka shefu auna Allah hallaka auna Allah kai kaza da auna Haruna yana cewa amin da sai kada adda aka ce an karba adda a guguje amma dai da aka yi shekara 40 ba hallaka auna ba malaman tafsiri suka ce menene uwar shi a rayi tana sabi albarka shi kuma wannan kaga adda ta kama shi shi ma wancan kafiri adda ta kama shi yana abin da yake nuna mun a kakkin bakin uwa a ba hankali kamar diratin adda uwa to lokaci yayi zan mu tsaya daga wannan ruwaye da kai karin bayani akan sai satin gaba zan yi tunda nan kamar da yace mata kallama mauludu minan nasi fil mahad illa isa bin maryam babu wanda suka yi magana suna yara sai isa bin maryam da sahibu shirai da kai sura wanda suka yi magana suna yara insha Allah satin gaba mu kara bayani akan wannan ruwaye insha Allah da fata abinda makaranta Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik